أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم من رانا شاهدني دار الشابيان ga watan ramadan hijirar manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara bakwai muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa a wannan markazi mai albarka masjidin usman bin affan darasinmu na baya muna da cikin sura mai albarka suratul an'am inda muka tsaya aya ta saba'in da uku ko? da hudu yau za mu tashi da biyar ke da insha Allah to bismillah وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين شكرا جيه من يبياني أكا أبن دشافي وعزي دا النبي الله إبراهيم كريل الرحمن alaihi salatu wassalam ya yi wa al'umma shi har da mahaifin shi a ciki inda Allah ta'ala ya ba mu wani labari wani bangare a nan wannan suratul an'am wani bangare a can suratul maryam ya masa wa'azi sosai mun ji yadda ta kaya kuma a nan ma ya ƙara ya gaya babansa a tattakizo asnaman aliha yanzu gumaka ne kake daukan a matsayin abin bauta Allah cika lallai ko ina ganin ka fa da kai da mutanen naka da kuke kan wannan aqida kuna cikin wani bata bata ma kuma bayyananne ba wanda yake na boye ba ya kai bata a fili a ce mutum yana bautan wani Allah ba Allah ba kana daukan matsayin Allah kana bai wata halittarsa balle ma asnam gumkin da aka sassaka da itace kwararwa ne to shine Allah ya ba mu labarin wato annabi ibrahim salam ya ba wa al'ummashi wani darasi ta hanyar nuna musu waɗansu abubuwa na hikima na halittar allah zama suka yi suka ce to yanzu tun da ya bautar allolinsu ya kamata ya fito karara ya nuna musu nashi allah to don ya musu wa'azi sai ya wata hikima shine Allah ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi haka muka nuna wa annabin Allah ibrahim kalilur rahman malakutu samawati ai muka bayyana mashi waɗansu fuskokin kallo na halittun samai da ƙasai wanda suke idan mutum ya kalle su su kansu suna nuna mashi Allah ɗaya ne kuma mun nuna mashi waɗannan halittun samai da kasai ne da yaku da mil mukinin dai ya zama to daga cikin masu sakankan cewa da yaƙinin cewa babu wani wanda ya cancanci bauta ta gaskiya sai Allah to za mu ji irin hikimar da yi yanzu sun da sun ce ya nuna musu Allah فلما جن عليه الليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي shikenan falamma janna alaihi lailu yayin da dare ya zo dare mai duhu ya daga kai shi sama ra'a kawkaban sai ya ga turaru irin masu hasken nan su zara su wa ake ce mana ba ina ga yanzu duk yaran yanzu ba su san wannan ba ko a da lokacin babu wutar lantarki mu duk mun san su Eh, da makarantar sai na ali da kaza mai iyali da kabarin wane ne duk eh ka gani ana gabarin shi da takobinsa da aka samu duk gasu nan sun zara kuma a baka tarihin da zarar to wayan nan turaru masu haske su ne ya kalla kala haza rabbi sai ce to ku zo ku zo suka zata kun ga wayan ta eh waccan ta turaruwa mai hasken nan ita ce ubangijiya amma ku da ka ta magani zuwa an jima za ku gane yawwa yanzu shi kenan ya faru falama فلما أفل قال لا أحب yanzu الآفلين kaɗan tafin ya haita ɓace falamma a fara lokacin da ta ɓace ya ce yanzu kuna ganin ta suka ce a ya ce a la uhubbul afilin ni ba na san allah da ke ɓace ba eh wannan mancewa ce ne ba ita ɓace duk allah da zai ɓace kai ba shi ba ne ya ce ba ba na ba allah ba eh wannan kuma ne da ya sake nazari kuma shi ke suka ce to muna jiran ka ne ka kama da allah da kake bauta ba ganin shi saboda su suna bautar gumaka ne da allolin da suka sassaka da hannayensu da haka yake so ya nuna musu girman Allah ta hanyar halittun Allah ga ta da haske ya ce ita ce ubangijin shi da aka jima tabbata ya ce ina take suka ce babu ya ce a to in ko haka nan ne ba ba ubangiji na ce ba dan in la uhibbul afili banda san Allah da yake bacewa ni nawa Allah kowane lokaci yana nan ko tsaya da kila ba ga shi an jima shikenan sai aka ci gaba فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي shikenan nan take sai ga wata ya kai daren sha hudu ya bayyana hasken nan nashi daro ka san wata idan ya kai sha hudu sha biyar yakan cika hasken shi eh shi ne wata tsohuwa a cikin wata ramadan ai an ce mata daren da ya tsirka da haske yake da yawa ta rai bacin da daurin ta ta ga warekin da ta ce ɗan amina tumaki da haƙura eh wai a bata tumaki kuma a bata haƙura wani ko da take tun da daren da tsirka ne ka ga ban san Allah ake roƙa ta ce ɗan amina Allah ya sauke yawa shi kenan falon mara alkamara bazigan lokacin da ya ga farin wata gashi ya bayyana hasken shi darau daren da kam ya ce ku zo suka zo suka tare ce to haza rabi wannan shi ne ubangiji kun ga ai yafi wancan haske ko eh to wannan shi ne amma ku dan dakata kaɗan shi ma mu gaya zai yi kira gaga daman tumka musu da yake na warwarewa ya ce ubangiji shi na mace su dan saurara a gaya zai yi tukura shi kenan sai kuma ya faru فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم
nan الضالين take sai wata ya bace ya ce ina yake suka ce aha wannan ai ya bace falan ma a fara lokacin da wata ya bace ya ce ka to akwai ku matsala kun ga wannan sha'anin la illam ya alimi rabbi idan ubangiji na bai shirye da ni ba kenan ya tabbatar musu ubangijin nan nashi yana nan dai wannan yana faɗa ne akwai ubangijinsa wanda yake gidansa ya ce idan kuma bai shiryar da ni ba la'akunan da mana kawon balin ni ma zan zama daga cikin ku kenan idan ma ubangiji na bai shiryar da ni ba ni ma zan zama daga cikin ku mutane wanda suke matattu ya ce amma dai ku dakata magani ya za a yi yau kan ajima shi kenan asuba ta yi dama wani wata sai wajen asuba ke wacewa ko da aka rima kuma sai rana ta hoto ya ce to ku zo falan mara a shamsa ba فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي yanzu ana nan nan take sai ga rana balan mara a shamsa ba daga tan da ya ga ranar nan ta fito warai ta yi tanwarai daram ya ce to ku zo suka zo ya ce to ha za rabbi ha za aka ba kun ga ubangijin na amma ra'ayi ya yi wa'ancan ma eh wannan babban ne yana ga ya yi ma wa'ancan ya ce amma duk da haka nan dai kudan jira ne ita ba ga ya zami shi kenan suna jira su gani me zai faru فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون shi nan bayan yan awoyi da mintuna falama a fala ita mara ranar ta ɓace daman ku ayyamu ne a can gurin la'u hibbul afiri na ko duk allah da ke ɓace haba na bane daman wanda ya ba su amsa tun a baya ya ce ni la'u hibbul afiri ni ba na san allah da ke ɓacewa falama a fala sai gashi kuma ranar ta ɓace yanzu shi kenan amsa ba sai an ƙara ba ƙala sai ce ya kaumi ya ku mutane na kun ga wannan ranar eh ta ɓace ita ma to abin da zan gaya muku in ni bari umin ma ta shiri kuna eh ni na baranta na yi baran da duk abin da kuke ma Allah shirka da shi Allah yana nan baya bukatar kishiya duk waɗannan abubuwan shirme ne ba su tantance abota musu ba tun da bacewa suke to su wannan suna bacewa suna suna bacewa ma inda aka aje su suna nan tatsun ne ya ta wuce ko to yi ma akwai wata baiwa baiwa ai ta hi gumkin da aka sassaka wata ya bada haske amma ya bace in mahala ko wani dan tsoro-tsoro da za a ji ko a bashi wani nau'in allantaka shi ya fi cancanta sama da abin da aka sassaka aka aje tun jiya yana gurin jima da kawai bai iya motsawa baya ji kamar yadda ya faɗi a uban dan me kike bauta mala ya sumu wala yibsuru abin da in ka kira shi baya jinka idan ka zo gaban shi baya ganin ka idan ka bauta mace wala yuguni an kishi baya iya amfana ma komi amma kana cewa Allah ne yace to inni bari'u mimma tushrikuna ni fa na barranta kwata kwata da duk abin da kuke ba Allah shirka da shi ni Allah na ɗaya ne kun bai bacewa da haka sai cigaba da ce musu me إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين yace ku saurara ku ji ni wajjahatu ni na fuskantu na maika al'amura na shine wajjahatu wajhiya na mayar da fuskata da al'amura na kacaukam gaba daya gawa allan nan lillazi wannan allan wanda fatarar samawati shi ya kirkiri sammai idan aka ce fatarar samawati wanda ba gani bai a gurin wani ya kokoya shi ya kirkira kayan shi eh Allah shi kirkira sammai gani a gurin kowa ya kokoya ba dan kafin da din babu wata eh da ya tashi dai kawai ce kawai zama kuma ta zama hayaki kawai ya tashi idan ka shiga shiga sun duka kawai aka ce zama sama ya zama sama aka yi ta bakwai ta shidda kai in za ka yi gini ba da kasa kake fara ba an ce ginin Allah daga sama ya fara daga kasa subhanahu wa ta'ala قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له Allah أندادا ya sa mun da shi sabo Allah ya ce wa mashirikai gaya musu kulka gaya musu shin mina ne أئنكم لتكفرون ku kuna kafir cewa wanda ya halitti wato wannan kasar a cikin kwana guda biyu kuna sa mai kishiya don Allah ya nuna mana bi sannu yana iya halittar sammai da ƙasai a cikin segon guda amma da ya tashi halitta ita ƙasar sai da aka yi kwana biyu ana tsara ta Eh, fiyo mai ne wuni biyu aka yi ana tsara ƙasa har ta tasara har waccan ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ɗin can ma abin da ya gaba sai shi san ya aje ya ce zo na kuke sawa kishiya a nan sai ya ce mi ذلك wannan رب kuma yi العالمين wannan halitta shine ubangijin talakai in ba ku sani ba sai ya ce mi وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها yanzu da ya halitta ka sai shi kenan wata lafiya sai ya sanya a sam- a- akan wannan kasar albarkoki albarkatun kasa ya sa ma'adanai a cikin kasa ya sa diamond a cikin kasa zinariya a cikin kasa man fetur a cikin kasa gazola a cikin kasa karafuna duk ya sanya a- albarkatun kasa a cikin kasar Allah ya yi ajiya a kasar nan wallahi eh yanzu za ka tafi a gidanka kana dan tora duk sai aka tura zinariya ya kace gani eh an sai alina tsoron ko ya matsala yan kamar ya aka sani ba naka bane ya gwamnati ta arshi za ka sha mamaki da za a ce yau a gindin katangar ka an ga zinariya a leke kasa ya rushe ma ita saboda ana son zinari ba da mudan suka ce ba wani dutsewa an ga zinari aka yi tuzawa daga kasashen ga wasu kuma ƙarya ce saboda ana son zinariya to aka ce a gindin katangar ka akwai zinariya ai gidan karatan zai kwana ba kewaye to Allah ya ajiye ta wannan zinariyar a ƙasa tana nan a wani gurin dankan ya ɓoye kayan shi sai in ya so ya bayyana yawwa to shi ne ya ce sai ya sanya albarkatu da kaza da kaza da ruwa da duk wani abin da bil adam yake bukata ya ji daɗin rayuwa Allah sai ya sa shi a cikin ƙasa duk wani shi ne wallahi da shi ne kuma yayi ne dan mi dan mu da ya ce kula zikra kala kuma fil ardi هو jami'a.
الذي خلق لكم ما في الأرض ya yi جميعا tsarar ma shi ne ubangijin da ya halitta dan ku Allah ya ce dan ku naman daji an yi shi dan dan adam ya amfana itace an yi shi dan dan adam ya amfana an gane ko ma'adanan ƙasa an yi dan dan adam ya amfana karafuna an yi dan dan adam ya amfana kuma gashi nan muna amfanuwa alhamdulillah man fetur komi gashi nan an yi duk dan kai dan adam to da kai kuma ba aika da wani abu ba ko da zai karkala kuma fil ardi jami'a ya halitta abin da ke ban kasa dan ku gaba daya to bayan ya sanya albarka sai me yayi وجاء وبارك فيه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء
ubangiji للسائلين ya sanya duwatsu kamanci ya sanya fiyara wasiya duwatsu wani tsohon duwatsu da kuke gari masu tsawo wani dutsen gaba kasa ai yayi linkin balinki akan da kuke gari shi wallahi kasa ko dutsen da yake da kana san ganin kasar ta sai hula ka ta kamar azara mana sai hula sai hula ta fadi saboda tsawon shi gaba sama wallahi to gaba kasa ya faka Allah ya kawo wa'irin duwatsun ya sa Allah ta mi da bikun don tarkar ta girgiza da inda ba duwatsu sai ka kwanta a nan cikin dare ta juya ganka a cana to wa zai mai duka kuma amma sai aka daure ta eh wallahi da juya za ta aka Allah ce Allah ta mi da bikun don ka tarka juya da ku wani bangare na titin gidan ku in ya juya kawai sai kai ka wajen tare ya aje a ga an samu matsala kai kuma rufar kasuwar ka a nan ofis ɗin ka a nan gonar ka a nan ya ga kafin ka dawo dai ai akwai matsala ko to wannan duwatsun su ne amfanin su turaku ne ga ƙasa a gani a nijar ma akwai mai kusan kilo biyu ga wasan to kaji a nijar ba akwai mai nisan shugaba sama kaman kilo ne duwatsu to haka Allah ya sanya gaba kasa kuma Allah ya san ko kilo nawa zai to duka wanda Allah madaukakin sarki ya sa sai ya ce ya sanya albar- al- albarkatun da komi da komi sai dai ya ce fi arba'ati sawa eh, min ayyamu sai aka gama da halittar kasa da ma'adanan da abubuwan da aka shishirya da tsara ta cikin kwana hudu Allah ya ce daidai ga mai tambaya wai dan mai tambaya ya samu amsa dan idan an tambaye manzo Allah kaga Allah ya halitta kasa da mai dame shi kenan sai ya gaya musu a cikin kwana biyu an yi kaza a kwana biyu an yi kaza da kaza duk wannan sawa'a lisa'ili ne daidai ne dan a ba mai tambaya amsa kada shi bai samu amsa Qur'ani ba eh Allah kenan sai ya ce mai kuma gaba ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في shi يومين kenan Allah ta samastawa ila sama sannan sai muka daidaita zuwa sama muka daidaita samai sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu an gane ko fasawahun da sama sai muka daidaita su ma suka zama to sama ce bayan daya wato har guda bakwai amma ba a liƙe suke da juna ba tsakanin wannan samaniyar nan inda muke ka- kun taɓa ganin wanda ya je sama duk ya tura da suke ta sun je wani duniya wata ƙarya suke- ba su wani wuce saman nan ba duk a cikin wannan saman ne suke wani shirma an je duniyar wata an je waye an tauna wani duniyar wace ce a wata duniya duk dai har yanzu ba a kai karshen wannan sama da ake kasa da ake tsinkaya ba kuma Allah ya ambaci ta sama'i duniya ka san me duniya sama ta kusa eh kusan kenan idan kai saman akwai inda ba za ka iya zuwa ba wasu abubuwa ne wanda Allah ya ajiye a saman nan shi kadai ya sani to idan aka zo aka wuce ta akwai sama ta biyu kuma da za ka ɗauki ta wannan sama ka ɗora a sama ta biyu kamar ka ɗauki biye ne ka kai sahara ka jewa eh ta shiga ta haka in ka ɗauki sama ta biyu kai ta uku ita ma 'yar kankanuwa ce haka in ka ɗauki ta uku kai ta hudu ita ma 'yar kankan eh hikki ce akan ta hudu ta hudu in ka kai ta ta biyar ka aje wata duniya ce 'yar hikki ita ma ka kawo haka ta biyar ta shidda har ta bakwai kowace sama da kowace take fasawa kun da sama a sama fi yau mai da suma a cikin kwana biyu an samu kwana nawa tarayyar ta ka fara littar Allah bai wari ba ɗan yaushe a a zarama akwai aya ba kaga Allah ya fara wannan halitta ne ranar litinin ko da talata kwanan na biyu na farko sai aka yi ɗan ma'adanai da sauran abubuwa ranar laraba da mi ko mun tsallake kwana guda a yau mun ahadi rana daga ahadi za a fara ranar ladi ne yace yawmul ahad ai ba ran ladi daya rana ta daya shine ahad shi yasa laraba suka samu ta yawmul ahad rana ta daya kenan daga cikin halitta ta biyun ita ne isnain litinin ai isnain ne rana ta biyu talata kuma salasa rana ta uku arba'a rana ta hudu to wannan halittar kasa da abun da aka yi duk nan laraba aka kare sai alamis da juma'a har ka sama kuma aka yi da shi ne wani ce to shi kenan allah ya huta ranar asabar su ma bai kamata su yi aiki wa ranar asabar ka ji shi ke yi ko tun da allah ya huta asabar su huta tana kai ma wata rana sai a ganka maka wai aka ce a yau ai weekend ce Eh, kai ma ka zo bai hudu ke kai kwayan allah kake su yahudu da suke sa ranar hutu suna ganin allah huta waye shi yasa allah a wani gurin da ya ce mun halittu sammai da kasa ya ce wa ma masana min lugu babu wata gajiya ta taba mu me yake sa hutu gajiya to shi allah ce babu wani gajiyar ta shafe shi babu duka wannan halittar sammai da kasai da abin da ke ciki duk a ƙarƙashin kwana shidda nan kuma Allah ya gaya mana inna ma amurhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun sha'anin shi in yace gaba ɗaya su zama a cikin sai gwanda za su zama amma dan ya nuna mana bi a hankali at-ta'ali min Allah wa ta'dil min ash-shaytan eh duk abin da za a bi sannu sannu daga Allah ne duk in ga amma gaggawa to wani nau'i ne kuma na shaytani shi Allah komai yana bi sannu sannu ana abu abin tsari a cikin nizami da ka'ida to yi kokari kamar rayuwar ka zama to akwai tsari akwai bin tartibi akwai wato ya ke cewa istimrarat ci gaba da abu Allah mu dauke sake shi yasa nace wannan darasi ne bai zama kashi Allah mu koma darasin mu na baya to shine muna kissar annabin Allah Ibrahim kallin Rahman duk ya ce musu inni bari'un ma ci kun inni wajhatu wajhi lilladhi fatara fatara samawat na fuskantar da al'amari na ka kan zuwa ga wanda yake kirsa mai ya halicce su da kuma kasai dan wannan shine addini hanifan me kekkin addinin da bai karkata zuwa ga shirka ga Allah ba yace bari ga muku wa ma ana min mushrikin ni ban zaman to daga cikin masu shirka ba ku ne ku ka ku ni ba da ni ba shikenan sai ya ci gaba da cewa wa hajjahu qaumuhu gaskiya ne qala atuhajjunni fillahi wa qad hada shikenan Allah ya ce dalili da wannan wa hajjahu qaumu mutane suke jayayya da shi akan haka dan me zai ce Allah ɗaya za a bautawa a ran ne hukuma ka shiga cikin tarzoma da bala'in da har sai da ta kai an ce a kone shi a taimaki alloli eh tura ta kai bango har sai da ya hijira yace inni muhajirun ila rabbi zan yi kaura zuwa ga ubangiji na ba wanda ya ma iman da shi sai mutum daya shi ne dan dan uwan shi ludu ibn harun da kuma matar shi saratu da kuma baiwata hajara ya ce zai kaura a yi hijira zuwa ga inda zai bauta ma ubangiji shi shi ke ga annabi ibrahim nan bala'i ya kai bala'i har ya bar garin shi na aihuwa ba nan kuma saboda da'awar da yake akan tauhidi mutane sun ji karba an nema a halaka shi nau'in halakarwa wanda ba taɓa wa kowa a duniya ba cewa a hura wuta a jefa mutum shi an ɗora shi a majojawa an jefa shi zafin mutum ya kai ba za a iya ɗauka a raɓotar da shi ba iblis ya zo nuna musu tunda kun kasa ga yanzu za ku yi ya yi majojawa ya sa abin dan wurga zai jefa ce to haka za ku mushi kuma suka jefa shi Allah ce a ya na roku ni bardan wa salamu ala- ke ma wuta ke zama mai sanyi sanyi ma mai aminci ba mai sa mura ba ba mai sa infection ba ba mai sa ciwon kashi ba shi za ki zama to ga annabin Allah Ibrahim kallon Rahman saboda Allah ya ba in Allah ba ka kariya mu shikir wala duk bala'in duniya ba da kai ba wallahi duk an rantsara sai ya zo maka kowace ni'ima subhanahu wa ta'ala da haka idan kana son kana jin tsoro yi kokari ka tsare tsarin mai tsaro sai ya baka tsaro ya raba ka da tsoro amma idan baka tsare tsarin Allah ba tsoron ka sai dai ya karu kullum kuma za ka samu tsaro daga Allah ba Allah shine in ya tsare ka ka tsaro wuka aka yanka a wuyan Isma'ila ba amma ta yanka ba ta yanka ba wallahi ya yanka ta ki yanka ya wasa ya yanka da yadda na da karfi rutsu he jama'a can gefe na tanto ni dai baba in aka yanka ba da ɗiyan gona eh ba ba da yanka shi sa hayar yaro an yanka rago shi da abin da yake so a ba shi wa'ancan ko ba haka ba wasu malamai suka ce wai asalin abin daga annabin Allah Isma'il ne da Allah ta'ala ya ce fa dai da bi zubin azim mun fashe shi da wani abin yanka babba shi ne ragon da aka dauko daga aljanna daga wukar ba ta iya yanka sai da uzurin wa sai da uzurin Allah wutar ba ta iya koda sai da uzurin wa to duk wani abin da ka sani a duniya bai sai cuta maka ba sai in Allah ya yarda da haka ka kyautata alaka tsakaninka da ubangiji ka bar kowa in tsakaninka da Allah ya zamanto lafiyar da kowa ma ta ɓaci wallahi ba abin da zai faru ka kyale mutane ka gyara alakarka da ubangiji wannan shine kawai abin da yake daidai da haka sai Allah wadda hutun sarki yake ba mu labari dangane da wannan al'amari na annabin Allah Ibrahim da suka yi jayya da shi akan addinin Allah shine Allah yace wa hajjahu qawmu mutane sun yi jayya da shi akan tauhidi akan bautar Allah shi kadai kada yace musu atu hajjuni fillah yanzu kuna jayya da ni akan sha'anin Allah wa kad hadani kuma shi Allah bayan ya shirye da ni jayya da ake shi so ake a dawo da shi cikin bata a dawo da shi cikin shirka da halaka shi kuma yakiya to har abadan duk wanda yake cikin shirka idan kai kana so kai tauhidi to so yake kamar tauhidin haka dawo ba magana ma shi yaje ya same ka yake ba idan mutum yana cikin bid'a ko kai ya gane suna to shi hankalin shi ya kwanta sai ya kabar wannan suna ka dawo bid'a wai yayi na shi kai na kama bai ishe shi ba kisa sai ganin sharri da kakabai da waɗansu miyagun maganganu akan mutane masu aƙida da wanda ba su da shi shi mai aƙida har kullum bai mutum shari da wuya in dai mai addini ne na gaskiya zai ga yana mutum shari amma idan mutum ya zama to yana da aƙida yana tare da marasa aƙida to sharri fa yana nan a jaka da Allah labo ya rufa mishi zai eh za ga nan ana yi da shi wani ne yana a makwabcin shi ahlus sunna dan kasuwa ne yana da wadata shi kuma irin mu ne dan ladabi baka ladabi ayan gane ko wani kullum da aka samu kalada ta shigo alhamdulillah to da aka masa aihuwa shi wannan ahlus sunnan sai yayi sunna an gane ko kawai ya gane abin da mai aihuwa ke bukata sai sa aka ji aka irin kayan jarirai kasa abin da ke tada mata hankali ta aihu babu wannan kayan da wannan dan man da wannan dan sabbin kwamfani kawai sai bada kuɗi ya ce je ka siyo kama da kuɗi ya ka siyo kuma kullum sai bada kuɗi ya ce je ka siyo mata nama sati guda to gobe suna sai dai bukatar rago ko raguna ya sa aka siyo da shinkafa da duk abin da ake da kuɗin kayan miya to kasan shi adal suna ba rokin zanen suna ko to barka jin za a samu matsala da sai an tare zanen suna tun da shi wancan kun dai sani dai dan uwanmu ne wancan wanda ba a gane ba haka nan ba dai ya yi zanen suna amma dai shi makwabcin ya yi mishi sha tara ta arziki ya rufa mai asiri ya ba shi ya sayo rago da duk abin da za a yi suna da abincin shi kenan da sai an tare za a yi suna kawai sai zo ce salamu alaikum kawai sai wuce ka gan su ko ka gan su haka suke haka suke makwabcinka yana sabgawa ka zama aka yi tsaye da shi a shi makwabci yana jin ciwo hazo da rana ya je aikin shi da kasuwar shi ya gama ya zo an taru ana jiran dahuwar gwada tara ake takonawa an gane kowa yana jira a hoto da sanwa tun da sahi ma an yi harka ya yi musu sallama kawai ya shige gida ya ne dan hutun shi dan irin na ranar nan dan kailula haka bayan sallah hallo sun ci abinci an sha abin sha ana ta surutu kowa na gyatsa hallo ya wuce wuce salamu alaikum ya wuce aka yi ta kan shi kuma ake zazzage shi aka suke yin gizala ai ba su da mutunci ai ga gama kwacin shi ai ko yanzu a gaisa da mutane ai da sahi ma haka ashe ta kashi da ta kai ku dakata kwanan da kuke zaki wala ya yi ku wala ya yi duk taron ku eh ya zaka wala kan shi yace wala ya yi ku yace ku dakata ku ana aiwa shi ba da kudin sayo kayan jarirai kullun naman ka zaki bani da sayo iccen da ake daura tukunya shi ya ka ragunan nan shi ya saya shinkafa da kuka ci shi ya saya to bai kuma ku nawa kuka bani kowa ya wani abin da ya bani ilmai da bai sai aka yi tsut eh to ga yadda dan adam shi kawai so yake ka bi shi akan mi akan bata ba ta tunanin wai ya bai makwacin nan haƙƙin wajibi da Allah yanzu kawai yanzu a yi zanen suna shine haƙƙi to kaga matsalar dan adam kenan duk yadda zaka bada haƙƙin Allah da haƙƙin da Allah ya ce ka bawa dan adam to shi in baka bashi haƙƙin shi na bid'a shi ba gare ka yanzu kai mutumin banza ne kai shi sa har kullun iko kai ka gyara alaka ka da ubangijinka idan dan adam ne makwabcin ka ne dan uwan ka ne me haƙƙin da Allah ya yi mishi sauran kawai kyale shi ka sa gaba kai abin da wallahi ba za ka iya mutane ba saboda su kawai ba abin da ke gaba su illami illa sharri duk wanda yake kafata so ke jawo kai maka dawo a batar da kai kaga su haƙƙin da ke kansa kawai su su ja sanwa wani ko sisi ne ba da ba ko in ce mafiya ma yanzu ai ba bada ba ake ba wallahi yanzu ba ma bada ba in magana tsammanin za ka zanen sunan su gara ba ka ce buta ba a masallaci ake irin sabbin ai za ko ba haka ba eh dan zan zo tare kawai shiru ne Allah dai ya sa a dace to wannan wani al'amari ne tsakanin waɗanda suke kan gaskiya da wanda suke karkace har kullum wanda ke kan gaskiya sai bai damu da yin sharri ga wanda yake kan bata ba amma wanda ke kan bata ya damu ya kakabawa wanda ke kan gaskiya sharri hankalin shi kwanci ba tare da ya damu ba shi za Allah ta'ala ce sun yi jayayya da shi akan tauhidi kuma yace ya za ku jayayya da ni akan lamarin Allah wa kada hadani bayan Allah ya shirye da ni kuna so in koma wata yace to ku saurara ku ji wala akhafu ma tushrikuna bihi ba na jin tsoron wani abin da zai kasance tare da ni ta hanyar allolin da kuke bauta ma cewa su cutar da ni ko su muni wani abu illa an ya sha'a rabbi shi sai abin da Allah ya so da ni da haka duk mutumin da yake shirka wallahi kada ka ji tsoron shi kada ka ji tsoron abin da ke shirka tsimman da ke cikin jibji ya hita da ma hankali akan mashirki dan kila shi ya ga dauko akwai kurama cikin tije ka wallahi amma dan wani a ta ya iya jiwa ya iya yasi duk shirme ne wallahi wala fil husayru haisu ata duk inda kana kan gaskiya duk wani mai dabo dabo bai yace nasara akan ka kai dai kawai kai azkar dinka da manzo Allah yace kai na sahi kai na marice kai na huta daga gida in zaka hawa abun hawa kai in za ka kwanta kai wallahi duk wani kullu da zaka yi wallahi da za a yi maka wallahi ba za- ba za a ci nasara ba sai dai mai yakinin ke da wahala shi yasa shi Ibrahim Khalil Rahman shugaban masu tauhidi ne shugaban ma dama Allah ya ce wala yakuna minal muqinin ko to ya zama cikin masu yakinin ba shi yace wala akafu ma tushrikuna bihi ba na fargaba ko jin tsoron abinda kuke hada Allah da shi cewa zai iya tuta mini illa an ya sha'a rabbi shi'a sai dai abinda Allah ya so da ni kawai dan wasi a rabbi kullu shay'in ilma ubangiji ta'ala sanin shi ba kukumi bane ba ya yarwata wa kansa sani da kansa shi ya san komi ba wanda ya san abin da Allah ya sani da haka sai Allah yake ce musu afala tatazakkarun shin ba za ku azantu ba har yanzu ba za ku gane tauhidin Allah ba sai Allah ta'ala ya ce وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا "Mm, فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون annabi ibrahim yana mamaki su suna mamaki yaya bai jin tsoronsu bai jin tsoron gumakansu da tamfe-tamfensu da jehe-jehe ya ce wa kaifa a kafin ma ashirkatun ta yaya zan ji tsoron abin da kuke wa allah shirka da shi duk wani mai tamfe-tamfe fa zai yi kokari ne ya haɗa ka da aljani ya cutar da ke ta yaya zan ji tsoron aljani alhalin shi bawan allah ne bawan allah ta yaya zan ji tsoron abin da kuke wa Allah shirka da shi ku kuma warata kafuna ku ba ku jin tsoron ubangijin da nake bautawa wanda shi yake iya cutarwa ko ya amfana ba ku jin tsoro an waye gari ma annakum ashrakatun billah ku shirka ma kuke ma Allah ba ku ji tsoron masifar Allah ba ku ji tsoron masifar gurki ko wani aljani ko dodo ko menene yace ta yaya haka zai faru abin da kuke bauta ba kuna shirka da shi kuna cewa su ma alloli ne ko kun ba su matsayin Allah ko za su taimake ku ko suna ba ku kariya ai abu ne wanda malami da zulbihi alaikum sultana Allah bai sauka muku da hujja ku musu wannan bautar ba kawai kuna yi ne gaba gadi ta hanyar jahilci don kun gada gurin waye da kakannu sai Allah ya ce fa ayyul fariqain ahqqu bil amni wannan yana bin Allah wancan yana bin dodo ko yana bin do- dango ko doguwa ko wani abu daban to waye ya fi cancantar samun zama lafiya da kuma wanda Allah yake bi kai ka san dai duniyar nan ta Allah ce ba ta dango bace ba ta dangowa bace ba ta shehu bace Allah ne ya halicci du- duk abin da ke cikin kun mallakar Allah ne to wanda ya bi Allah da ya halicci duniya shine mafi cancantar samun zama lafiya ko wanda ya fi tsare ma Allah ya bi wani ba Allah ba shi da Allah ce fa ayyul fariqain haqu bil amn cikin kashi biyun nan wannan ya bi Allah ya dogara da Allah ya bi manzon Allah ya bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana bid'a yana shirka yana al'ada to waye a cikin su mafi cancantar samun zama lafiya inda Allah ke bada shi ai Allah zai bashi ai shi ne zai samu zama lafiya Allah ya ce in kuntum ta'lamun amma inda kun yi sani Allah ka samu daga cikin masu sani mai amfani sai Allah ta'ala ya ce الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ubangiji ta'ala ya ce alladhina amanu lalle ku waɗanda suka yi imani walan yalbisu imanahum bi zulmin basu hada imanin nasu da zaluncin kansu da kansu ba ulaika lahumul amnu su suke da samun security daga Allah su suke da samun zama lafiya daga Allah Allah ya ce wa mutalun kuma sune shiryayyu ba ka samun zama lafiya sai ka bar ma Allah shirka muddin kana tsafi ko kana shirka ko kana mutane asiri to wallahi har kullun hankalinka bai kwanci dan zazzabi ka dan kace kace kawai na baka ma wallahi ciwon kai wani yan gare kace ina wannan bayan nan ne harare ni Allah ba cutar Allah fa ya daga iya mutu kawai mai gosu da kashe shi ba mutuwar Allah idan mutum yana tashi yayi accident ha daman idan zai kai labari a garin nan garin ba Allah bakce shi eh a garin nan daman ni da naga harkar nan ta wani ma aina san bai kai ya su ba sa roƙon Allah kare eh tun da ba sa shirka sun sa shiga ba haka za ka babu abin duk wanda yake shirka gara za ka shi komi ba da Allah bane wani ne eh duk abu mara kyau ba na Allah bane a hawa da kai an ce to ai Allah ya aiko malam ba hujje faɗa ka to an samu matsala wata tsiya ta abu shi Allah bai aiko abin kirki hadin to shi yasa idan ka samu tauhidi sai ka san lan yusibana قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا shikenan Allah ya ce ka gaya musu lan yusibana ba abin da zai same mu mu dai illa baka taballahu lana face abin da Allah ya wadanta zai same mu haka dai ko ba ka bane haka ne mana dan shi Allah nan shi ne maulana shi ke jibantar al'amuran mu gaba daya Eh, ko ta ne aka ce za daukar al'amuran ka kasan nan ai kana jin kawai zaka buga inda ba gaba ko ba haka ba zaka cika ranka ba babbakewa saboda shugaban kasa ya ce ya jibin- ya jibinci lamarin ka iya balantana Allah Ha? shi ne mai jibintar al- al'amuran muminai da haka lan musiba na illa ma ka taballahu lana ka sa wannan a cikin zuciyarka a aikace ta zama shi ne ɓargonka yake aiki da shi ba abin da zai same ka a rayuwa face abin da Allah ya wajabta zai same ka kuma wallahi duk duniya ba wanda zai kare ka sai shi dan shi ne ke jibintar lamarin muminai wa alallahi ga Allah ne dukkan waɗanda suke da imani suke dogara to jama'a mu dogara da Allah wallahi ka dogara da Allah ko duk duniya ta aka ta cutar da kai bata isa ba duk duniya duk duniya su taru akan suna so su ganka a cikin wani harka kana kai wallahi ba za su ganka ba in dai ka dogara da Allah ko duk wani mai hasada ka da bai kiyayya da kai bai sai ga bayanka ba sai dai a sallah a sallah zai iya gaban bayanka amma na san duk wanda ya gaba ka a sallah ai bayanka yake ko ba haka ba yana ta zaman baya kai kana gaba to in ka kama Allah duk duniya ba mai ganin bayanka ko makiyin bai sai gaba ka ba sai dai an zo sallah kawai dan zai iya ganin bayanka amma ya bayanka yake shi ma ko yawwa to da haka mu dogara da Allah subhanahu wataala shi da abin dogaro dukkan masu imani to suna dogaran su ne zuwa ga Allah to shine Allah madaukakin sarki ya ce wadanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin nasu ba da zalunci su ne suke da security ulaika lahumul amnu su suke da zama lafiya a wajen Allah so da yawa nake kama misalin nake cewa yan uwa duk wanda yake ma Allah shirka ba shi da nutsuwa bakan laida in iska ta koro sai ya gaban shi ya fadi silik wallahi saboda babu Allah idan ya ga musa ta shigo cikin dare ya ce ka wannan ba musa bace in ma musa ce aiko ta ake kadangare in ya fada mai shi a gurin shi ba kadangare bane kawai wannan ba kadangare bane bukwa ne aiko shi ake saboda yana wa Allah shirka ne Allah ba zai bar shi nutsuwa amma in dai ka dogara da Allah ba ka shirka ga Allah kafin ka samu abin da zai kada maka gaba ai akwai wahala kawai kai kana jin tsoron ka samu amma ubangijinka ne dan ka san in ya kama ka ba wanda ya sai kwato ka idan ya kiyaye ka kuma duk duniya ba wanda ya cuta maka to shine Allah madaukakin sarki yace suna da security daga Allah waɗanda suka tsaya akan imani bisa hada imanin su da zalunci ba Allah yace suna da tsaro daga Allah kuma suna shiryayyu wannan ayat ta sabka sahabbai suka ce ya rasulullah ai babu wani a cikin maface yana hada zaluncin kanshi da kanshi akan imanin shi to shine manzo Allah ya ce ba ku fahimci karatun ba ku koma cikin suratul luqman me luqman yake cewa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله dattijan albarka ne aka samu yana wa ɗansa wa'azi yana Allah ce ku tuna labarin lakumar da hikima tare da ɗan shi wa huwa ya izuhu kuma yana wa ɗan wa'azi Eh, ka shirya kai ma da Allah baka ɗaka rika mashi wa'azi ya ce ya bunai ya kai ɗan la tu shirku billah da ɗai kakka yarda ka rika ma Allah shirka ya ce domin inna shirka إن الشرك لظلم ita عظيم shirka da kake ganin ta ce zalunci ce babba ya ce to abinda ake nufi da zalunci a nan wadda suka yi imani bisa da imanin tare da shirka ba a ce za a rika samun mutum ya yi imani da Allah kuma yana mushriki ne yana zuwa gurin yayi na da kare yana shirka yana zuwa gurin malamin duba yana share kasa ya bashi labarin gaibu yana zuwa gurin malam mai gobe da nisa dan kawai a dakusar da wani ko a haukatar da shi ko a rikirkita shi ko a kore shi daga garin don sun hada takara wajen neman wata yarinya a juyar da soyayya tsakaninsu duk wannan za ka iya samun mutum ya yi imani da Allah yana yin wannan to ba shi da nutsuwa da kwancin hankali sai ya bar wannan shi ne abin da Allah yake nufi wanda suka yi imani bisa da imansu da irin wannan canfa-canfa ba da tsahe-tsahe da shirke-shirke da asiri da yin aiki kamar da ake da hausa wanda malam ya yi aiki an yi aiki baya kunnawa da gada ta ya yi shirka kenan mushriki ne eh bai kamata a kira shi malami ba amma ta ma a bincika cewa ya musulunta mata koko a gaba bayiwa malami ya rika wa Allah shirka Allah ya soke to da haka yan uwa luqmanul hikima yawa dan shi bayani dalla dalla akan shirka zalunci ce babba da haka da irin sauran wazi da ya mishi ya koya mishi magana ya koya mai tafiya har malamai suna cewa duk da haka yazo ya jaje ya ce baba ai mutane duk yanda ne musu bana fita duk yanda kai sai sun ce bai yi ba a nan malamai suka ce to zo mu je balaguron baka darasi suka hau jakinsu na san a da jaki shine Ah, imana shi ne a yi mota mai numfashi ce amma da da nake so idan mun wuce mutane ka saurari me za su ce wannan shi ne wa'azin kawai suka hau jaki su biyu za ta fiya suka je suka tara gungun mutane suka musu sallama to alaikum salam ta yara mutane ba su da imani wallahi ko biyu ka hau jaki kana rashin imani ne ina ma ɗaya daga cikin ku ya sabka sai ɗaya ya hau ki kaza abin da suka ce shi na ji to shi na sabka kuma annabin Allah ne eh sabka ya sauka ɗan ya shiga gaba shi babban oga kwata-kwata oba yana kan jaki suka tara gungu daga ba suka musulman ce ka wani tsoho akwai rashin imani akwai rashin imani kai kamar yaro kasa kai kana sam ana rashin imani ne ina ma ku hau gaba ɗaya ko kamar yaron asama tun da kai tsohon kai ne cika da abin da suka ce ce da shi to wanda ne mai bace kai ka saukan ne ba a yi ba amma gaba ɗaya a yi mahauci to zan saukan kai ka hau suka wuce kuma ya suka tara mutanen gaba suka musulama suka suka ce ka yaran zamani ga rashin kunya umar a ƙasa shi a sama wanda wani rashin kunya ne ina ma a ce kai ka sauka baban ya hau ko ku hau gaba daya da suka yi gaba ya ce yanzu abinda suka wadi wani nabi ya ce baba duka mai ya ce to me ya rike wanda mai ba ya ce to sai dai mu kora jaki Ya ce to haka zami suka sa jaki gaba da shi muna suna korawa sun je kuma ga wasu katar wadansu mutane da kaya ga mutane da shi hankali jaki mai lafiya da shimfiɗa ka kawai suna kasa suna kora ne wannan ai wawaye ne ɗanar kenan haka ne har yanzu wallahi bayan za a kai mai daidai kai dai ne mu daidai ɗinka wajen Allah ya ce to zai ya rage saura ya ce sai dai mu ɗauki jakin aka ya ce to haka ma an ce mahaukata ne balle mu ɗauki jaki aka mu koma karatun ya isa haka ce inda kana jiran sai ɗanar ya ce ka yi daidai to ka fasa ba kai dai kokari ka yi wa ubangijinka daidai yawwa wanda shine ka inda da adam ne lokacin ba haushe ba ayar shi ba in yi jayo wani lokacin tana da wuyan turiya Eh, ta yi makiyin gaba ko a cikin ruwa ya ce ka tana mai kura ɗabi'ar ɗan adam ɗin kenan allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu kai waɗannan isossu suna da fa'ida ta yadda za ka iya fahimtar al'umma yadda take zai ƙara baka dama ka yi ƙoƙarin shiryawa da mahadici ba su halitta ɗin ba allah maɗaukakin sarki ya samu dace to shi kenan ya fara ana rama وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه Ubangiji ta ce wa tilka hujjatuna dukkan hujjojinmu da ya kamata a bawa mutum hujja ya gamsu Allah shi kaɗai da abin bauta to a ta yana ha Ibrahim ala qaumi. Annabi Ibrahim ya zo da waɗannan hujjojin ga mutanensa mun ba shi hujjojin kuma ya kawo musu amma ina ba su yarda ba sai abin da ba a rasa ba. Da haka Allah ya ce narfawa daraja.
نرفع درجات من نشاء Mm.
إن ربك حكيم عليم Allah ya ce musu Allah narfawa daraja muna ɗaukaka darajar wanda muka so. idan Allah ya ga dama sai ɗaukar darajar mutum a cikin ku kuna ganin shi kaskantacce kawai sai zama shi ne wanda yake da daraja a cikin ku da gidan su talaka ne sai ya zo zama to shi yake mulkin ku ko zama shi ne ma shugaban ƙasa kuma yin Allah ya sabke ka da an kai magana ana yin taɓi ko Yawa.
Allah wata ranar sai ka kana daga cikin masu yin taɓi Eh, sai tsohuwar shaɗa da dogon wuya Eh, ya ba kai wani a yi juyin jihali da kana hawa mota mai sanyi za ga mota kada ka tada ta kama an tada tahuna sai hayaki ta ci sagama babu kuɗin yi ko ba haka saboda zuba ku kuke ci ba Allah yana ɗaukar darajar wanda ya so ne kuma ya kaskantar wanda ya so da haka idan kana neman daraja ka neme ta a wajen Allah Allah ya ce na rafa darajati man nasha mu muke ɗaukar darajar wanda muka ga dama daraja ɗaukaka ce wanda Allah ke badawa ka zamanto mai daraja ko kuma daraja ka tawatsi Allah shi yake badawa ba wani ba Allah ya ce inna rabbaka hakimun ubangijinka subhanahu wataala mai hikima ne cikin sha'anin Allah akwai hikima duk abin da Allah ya yi hikima ke da koyi a cikin sai da in ba kwantar da hankalinka ba kuma Allah alimun mai cikakken sani ne ga yin abin da ya dace ga wanda ya dace ga bayin shi sai Allah ta'ala ya ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب sauran lokaci ne كل akwai saura ja كلا هدينا مم.
ونوحا هدينا من قبل مم.
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون Mm.
وكذلك نجزي المحسنين bayan su وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس Mm.
كل من الصالحين banda su وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا Mm.
وكلا فضلنا على العالمين shikenan ubangiji tabaraka wata'ala bayan ya ba mu labarin annabi Allah Ibrahim sai zano mana kyauta da aka yi masa aka zayono annabawa ɗaya bayan ɗaya guda nawa sha nawa duk kun yi shiru a kalmi haka da ku ƙwararren gashi nan akan wasu kuma a hannun wasu subhanallah alki ya tabbata ga Allah to gaskiya ya kamata musan annabawa da aka wada sunansa karar a cikin alkur'ani guda nawa ne a nan nawa ke da kwai kuma nawa suka yi saura ya kamata a ce musulmi ya san wannan Eh, bai kamata a ce wannan ba ba ma iya faɗi ba kamata da an tambaya a nan cikin al'adu guda nawa ne ka ce kaza ne to duka wannan Allah yana zana wanda shi Ibrahim Khalilur Rahman sakamakon biyayya shiga Allah da tauhidi Allah ya mai kyauta shi ne Allah ya ce wa wahabna lahu sai muka masa baiwa ma'ana muka yi mashi kyauta shi wa Ibrahim me muka bashi Ishaqa kar kuma ce kafin Ishaqa yana da ɗa mai sunawa Isma'il ne Ismail Ah, imana Ai, Yaquba nafila ne ai muka bashi da Ishaqa karkashin dan nan nashi sai muka kara mashi da me jika shine Yaquba shi yasa hukuncin jika hukuncin da ne jama'a ai abin da ake a gargajiyar nan jika karkace mata matar wannan wallahi maguzanci ne lokacin mace tana cewa miji kuma jikanta ne yana ta mijin nawa eh wannan wallahi maguzan kana mata kamar wannan abu galibi mata su suke wannan ba maza ba kai maza ma suna yi ko gaskiya Mm, to wallahi maguzanci ne shi jika hukuncin ɗa ne don da 'yan ba ɗa zai ci gadon kamar ɗan ka zai ci gado ba wasa da jika irin wasan jika da gaga babu shi a musulunci ba duk abin da za ka yi da jika ka- ka sa a tunaninka za ka iya da ɗan da ka haifa ɗaya ne a islam to allah ya ce mun ba shi ɗa Isma- ishaqa mun ƙara mai jika yaƙowa allah ce kullum hadara da waɗannan mun shirya da su wa nuhan akwai kuma annabin Allah Nuhu shi ma hadaina mun shirya da shi mun kaula tun gabanin zuwan Ibrahim da ɗan shi Ishaqa da jikan shi Yaqub wa min zuriyatihi a cikin zuriyarsa an samu wa annabin Allah Dauda alaihi salam nawa muka samu yanzu gobe kwanzu na tun biyan mu koma baya shi Ibrahim din karan kanshi masa daya sai ɗan shi Ishaqa sai jikan shi Yaquba sai muka samu nuhu alaihi salam mun kabla tun gabaninsu aka ce wa bin zuriyatihi kuma a cikin zuriyarsa akwai annabin Allah dauda nawa a kar mi haka da ku a subhanallah wai ina kwallo mu take waye da biyar
dauda
na farko ibrahim ishaqa yaquba nuhu alayhi salam sai wa annabi dauda shine na yawa sai sulaiman sai ayuba sai yusufa sai musa sai haruna Allah ya ce wa kazalika nazil musina an zaro guda goma ko Allah ya ce haka muke sakan yawa dukkan waɗanda suka kyautata ayyukansu yanzu sai Allah ya ce wa zakariya akwai zakariya kuma akwai yahaya akwai isa akwai ilyas mun samu nawa goma sha hudu allah ce kullum minas salihina duk waɗannan suna daga cikin salihan bayi allahu akbar Allah ya ce wa Isma'il akwai Isma'il shi ma dan Ibrahim din ne wal yasa wa yudusa wa luta shanawa raske nan ajere Allah ya ce kullam wa kullam faddalna alal alamin duk waɗannan kowanne a cikinsa mun fifita shi akan al'umma da ya rayu a cikinta kowanne a cikin darajar shi ba ɗaya bace cikin al'umma da ya rayu ya sa daraja ta ƙarshen ƙarshe daga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala kuma ya ƙara cewa ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط shi مستقيم kenan da yake akwai kusan sauran guda bakwai da ba a kasa anan ba cikin 25 Allah ta'ala ce wa min abaihim akwai daga cikin uwayensu kamar shi Ibrahim din kage daga cikin uwayensu wa zuriyatihim akwai daga cikin zuriyarsu wadansu daga cikin wanda ba a ambata anan gurin ba zuriyar wadansu daga cikin wanda aka ambata ne wa ikhwanihim akwai yan uwansu wasu wanda ba a ambata anan ba suna daga cikin yan uwan wa'anda aka ambata anan Allah ce dukkan su wanta bainahu mun zabe su ne inji Allah Allahu akbar dukkan su wa'anda Allah ya zabe su da haka wahadainahum Allah ce mun shiryar da su ila siratal mustaqim zuwa tafarkin Allah madaidaici amma yau kaga naga naji daga cikin arnan na wani minista na America yana zagin annabawa wallahi eh annabawa ya zagi musulmi ya zagi musulunci ya zagi annabawa cikin maganganun shi yake cewa ba za su taba yarda ba wata ƙasa wanda take aiki da mafarkin wai mafarkin annabawan da ko me da wasu maganganu dai mara daɗi haka ya soki musuluncin ya soki annabawan ya soki musulman da zagi karara kuma duk duniya tana ji gashi a media wai da mutane Allah ke su Eh, Allah ya karya su Allah ka nuna masu kai kai ne Allah wallahi Allah ya sa Amerika ta faɗi warwas a gaban yanda Allah ya nuna mana faɗuwar waɗansu ƙasashe Allah ya karya Amerika da magoya bayanta wallahi ya zalime ne mutanen nan yanzu abin da ke faruwa yanzu ga sun kai hari Iran yanzu Iran ta ɗauki makamanta ta zazzage su galibi a cikin ƙasashe makwabtanta kuma inda musulmi suke irin Saudiya irin su Qatar irin su Dubai yanzu wannan bai ishe su ba yau kina ake ba labarin an kankama waɗansu da suke zuwa suna dasa bam a gurare daban-daban yana tashi kuma yan Isra'ila ne wai dan a nuna kamar Iran ce ta yi kenan so ake gaba ɗaya mace kanmu an kakka masu kuma don da aka kama ɗan Isra'ila ne ba ta kai hari guraren inda sansanin soja ba to yanzu aka ɗauki waɗansu su kuma aikin zai su dasa bam a guraren da ba gurin soja ba eh ka gani bayan masu mahimmanci wani gidan man fetur ka gani kenan dan a ce kenan iran ba ta bigi sojin amerika ba da kaɗai ta bigi mu ma bari mu tashi kai mu je gurin su mu sayo makamai ko eh shine mana su suna da makamai sai mu buga to Allah ya sa shi gabanin su gane duk wanda Allah bai kadara cikin masu gane ba kawai Allah ya amshi mulki a hannun shi ko ya kashe shi ma ya bai wani wallahi Allah hana kan musulmi to kaga irin waɗannan mutane masu daraja Allah ya ce ya zabe su amma wani ya zo rika zagin su a media wai mafarki addinin mafarki na annabawan da kaji na mafarki ne wai annaba ma ke mafarki ne su kana na fa minista guda a media Allah ya san mana hasbunallahu wa ni'mal wakil to shine Allah ya ce ya zabe su ya shirye da su ta farki madadace kenan mu a gurin mu mutanen kirki ne Allah ya zabe su ne zababban Allah da kuma shiryayyu ne kuma mutanen kirki ne ta haka Allah ce zalika hudallah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Allah ya ce من- wannan shiryewar Allah ce ya hadi bihi man ya shawo yana shiryar da wanda ya so akan hanyar daidai min ibadihi daga cikin bayansa a ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون wannan shine a tafka a tanna tsakuwa dan aya ta ji tsoro kaga annaba da Allah ya ce ya zabe su ko shiryayu ne ko amma da Allah ya zano su gaba da ya ce walau ashraku dukkan su inda sun taba kuskura sun yarda sun ma Allah shirka to la habita anu ma kan ya balu duk abin da suka aikata Allah da ya watsi da shi duk darajar su da kima su matsayin su na annaban da Allah ya ce na zabe su na shirya da su wallahi da sun na Allah shirka to Allah ya ce duk abin da suka aikata da rayuwa tsaye da shi dan ne Allah ya kaddara ba za su yi ba to da Allah annabawa an ce in suka yi shirka kai da ba a ce an zabe ka ba in kawai Allah shirka yana za ka sa kanka ga so shi Allah da kanshi ya ce dukkan su kullun hadina na shirye da su kuma wani guri ya ce wani zabe na na zabe su kun wahadainahu ila siratin mustaqim na shirye da su tafarki mai zuwa gidan aljanna da ba kwana amma sai Allah ce walau ashraku la habita anhum da sun kuskura da dai sun ma Allah shirka to wala da mun yi watsi da duk abin da suka aikata a rayuwarsu sarki ya tabbata ga Allah da haka Allah ta'ala ya ce me أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ubangiji ta ce ula'ikan ladina ata a atainahum alkitaba sune waɗannan da razana guda 18 anan inji Allah man ba su littafi kowanne ya zo da littafi daga Allah wal hukuma Allah ya ba su kuma shari'a shari'a wato cikin al'ummar shari'a ta addini wal nubuwata kuma Allah ya ba su annabanta fa in yakfuru bi fa in yakfur biha haula to idan da za a ce waɗannan za su kafirce ma shari'ar da Allah ya aiko musu da littafin da Allah ya ba su Allah ce faƙar wa kan biya qauman da he mu canza su da waɗansu mutane wanda laisu biya bi kafiri ba za su kafirce ba wannan shari'ar da muka ba su ashe zaman mu lahiya shine muhimmi mu bi shari'ar Allah duk matsayin su wannan su mara sun kafirce shari'ar da Allah ya aiko ko to da Allah ya canza su to barantana mu da wani ɗanyi ma daga cikin cokali in kana ma Allah garaje ya kake tsammani eh ya canza ka da wasu kawai sai daga daga da mu ake wannan abin ma Allah haka ba da mun yi kokari eh da kin da ya mai ka lalace ka bi shi da wallahi in kana so a rada yana yi da kai to rike shiryawa da ubangiji da kullum da kawa Allah garaje ya watsi da kai gashi abin kirki da ka sani da da kai ake zuwa amma yanzu ina sai shedan ya ma wutsari a kunne Allah ya shirye mu da haka Allah ce ulakal ladina أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده Mhm.
قل لا أسألكم عليه أجرا Mhm.
إن هو إلا ذكرى wayan للعالمين annabawa da aka zano Allah ce ulaiikal ladina hada Allah su ne wayanda Allah ya shiryar da su Allah da kansa yace ya shiryar da su kuma ne zo rika zagin su yana tafi farkin su Allah yace ku saurara ku jujju duniya fa bi hudahum muqtadi da shiri wannan tasu ake koyi duk mai so zama na Allah zai mutumin kirki ko wayannan annabawan da su ake koyi eh Allah ce kulga ya musu la sa'alakum alaihi ajra ban tambaye ku wani sakamako ko ranar da za ku bani ba inna muku wazi barantana ku ce abinda na ce ku bada ne yayi nauyi shi sa buku za gurin wa'azin banda ku saurara Allah ya ce in huwa shi alqur'anin nan da ake karanta shi a bayyana ba komai bane illa zikira lil alamin dan ya zama to galgadi ga bayin Allah ta da kai Allah ka samu daga cikin masu wa'azantuwa abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka farta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah Hold on.
Oju.
Okay, that's all the problem. That's all, okay?